إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يكره من بيع التمر أليس كذلك؟ هو كذلك؟ باب ديزو أبن دا أكهنا نتنكين دبينو wanda aka san awonsa da wanda ba a san awonsa ba ɗanye da busasshe ke za mu ga irin cinikayyar da suke yi abinda imam malik ya bude wannan babi da shi قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عطاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا لماذا لأنه ليس بصحابي ليس بصحابي وعلى ذلك فيه إرسال ولكن الحديث صحيح بما يأتي بعده إن شاء الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي التمر بالتمر مثلا بمثل dabino da dabino daidai wa daida faƙila lahu sai aka ce mawa lahu al-damiru yarju ila man ha al-damiru yarju ila man ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa min ma za ta mimma takhafuna الضمير يرجع إلى من فقيل له قيل لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن عاملك على خيبر يأخذ الساعة بالساعين هذا نص أليس كذلك من زال الله يقول دبينو دبينو ديدي وديدا سأكت أي وندك كي أيكا و وندك ما أيكي أخيبر شينا كربان سائي بيو سائي أي بار سائي بيو أنا سامو ديدي تو كينا zai karbi mai kyau daya sai ba da mara kyau guda biyu ai ba samu daidaito ba kenan ko fada ma manzon Allah aka yi amma mu koyi tarbiyya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqila lahu sai aka ce masa inna amilaka bi khaybar ya'khudhu as-sa'a bis-sa'ain ai wanda kake aikawa khaybar shi yana karban yana bada guda biyu ya karbo daya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي yace ku kira mani shi sai aka kira shi sai zo wajen wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fad'uya lahu sai aka kira shi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa ata'khudhu as-sa'a bis-sa'i kana ba da sa'i biyu ka karbi sa'i ɗaya? bai ce an ce kana kaza ba ai an gane ko bai ce ai an ce kana kaza an ce kaza ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarbiyya in ba wajen manzon Allah ta fito ba to shikenan ta zama ta zama bata lokaci kenan fada masa akai amma sai ya ce a kira shi haka ka'idar shari'a kenan da law da ko ina ka'idar ba lallai ne don an faɗi abu ya zama ya tabbata ba ba lallai ne don abu an faɗi abu ya tabbata ya zama haka yake ba shi yasa komai sai an bi shi salsila har a je asalinsa abin ma yana nan haka yake tabbace sai an je an samu shi yasa in matsala ta same ka je ka haya lauya lauya me zai yi zai dauki darajar da yake da shi ne duk inda zai bincika ya tabbatar da abin nan haka yake yasa ba zai shaurare ka abin da ka faɗa masa duk zai ji amma sai ya je asalin matsalan ya gano yaya take in ba ka kare zai zo ana bata lokaci kan shirme sai manzo Allah shi aka kira shi manzo Allah ce a ta'khudhu sa'a bis sa'ai kana karban sa'i ɗaya ka ba da sa'i biyu faƙala sai ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yabi'una ni aljaniba bil jam ai ba za su bani aljanib at-tamru jayyid bil jami bil jam'i ai bil radi'i ba ai ba za su bani mai kyau sa'i ɗaya su karbi mara kyau waje na sa'i ɗaya ba shi yasa sai na ba su sa'i biyu mara kyau na karbi sa'i ɗaya mai kyau faƙala faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to sai manzon Allah ya nuna masa ya koya masa yadda za a yi kasuwanci kenan bi'il jam'a bidarahim wanda ke wajen ka mara kyau din nan ka sayar ka karbi kuɗinka kudin da ka karba din shi ka saya mai kyau duk yadda ya kama kayi daidai kenan sun mabta bidarahim janiba an fahimta wannan hadisin manzon Allah ya tarbiyantar da mu in an kawo ma labari sai ka bi ka gani diddige haka al'amarin yake kuma kai yadda wanda zaka tattauna da shi nan ba zai san su wane ne suka faɗa ba ko an faɗa manzon Allah ce kana karban sa'i da sa'i biyu to su suka faɗa manzon Allah ya aka manzon in ni ne da kai za ce ya aka ka sani amma in manzon Allah ne ko fa me yiwa wahayi ne ta ya sauko masa mala'ika jibril ne zai faɗa kaza kaza kaza kaza kaza in mala'ika jibril ne ba zancen tsegumi bane ba zancen gulba a'a an fahimta to sai da aka koma asalin mas'alar kenan a cikin ruwan sanyi aka warware wannan abu tunda ya riga yayi to sai a yi ta faɗa da shi sai a nuna masa gobe ga yadda za ka yi a cikin ruwan sanyi wanda aka yi ya wuce afallahu amma salaf an fahimta? قال وحدثني عن مالك أنا عبد الحميد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سيد بن المسيب عن أبي سيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم aka ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ista'amala sa'id ista'amala rajulan ala khaybara manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aika wani zuwa khaybara zai ji sauye ji ya yi menene ya karbo haraji ya karbo menene ya aiki ya duba gonakin dabino sai aika shi khaybar faja'ahu bi tamrin janibin sai kawo ma manzon Allah dabino mai kyau mai kyau da manzon Allah ya ga dabino mai kyau sai ce mai faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce masa a kullu tamri khaybar haka za duk dabin duk dabinon madina khaybar haka suke ke masu kyau haka an fahimta shimfiɗa kenan dan a san me yake faruwa duk dabinon khaybar haka suke irin wannan da ka kawo faƙala sai ce la wallahi yace a'a wallahi يا رسول الله إنا لنأخذ الساعة من هذا بالساعين wannan da ka gani mai kyau sai na ba da sa'i biyu na karbi sa'i ɗaya na wannan to kaga ba samu daidaito ba kenan ko tun da jinsin su ɗaya ne da bino ne wa sa'aini bis talasa mu ba da sa'i biyu mu karbi mu ba da sa'i uku mu karbi ɗaya biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La taf'al kada ka koma yin haka, bi'il jam'a biddarahim wanda kake da shi mara kyau ɗin, ba za a ce mara kyau, sai ce wanda yake kyau shi bai kai wancan ba ɗin, a sifata shi da mara kyau? Eh? Darajarsa ba ta kai wancan ba, wanda darajarsa ba ta kai wancan ba, ka sayar gwargwadon darajarsa. in ka karbi kudin sai ka je ka sayi wancan da darajar su gurgurdon abin da kudin ka ya kama kenan sun mabta bidarahima janiba sannan ka sayar da wadda darajarsa ba ta kai wancan ba in ka karbi kudin ka sai ka je ka taya mai kyau ka saya ko kwaya ɗaya ka samu daidai ka ke kasuwanci kenan an ga abin yadda manzo Allah ke tafiyar da kasuwanci yake a cikin kasuwanci manzo Allah zai koya ma kasuwanci sai koya ma kuma tarbiyya da ladabi yadda ake tafiyar da al'amurra to rashin natsuwa duk shi yake kawo muna wahalhalu fa duk wahalhalun da muke ciki wallahi rashin natsuwa shi yake kawo mana in ba haka ba dukkanmu nan babu wanda ke da hujjan cewa wai lalle ne sai mun samu kan halin da muke ciki din nan ba ba lalle ba ne ba Allah ya magance muna komai to ya saura kowa gwargwadon yadda yake fahimta daga Allah madaukakin sarki farko dai ka fahimci cewa wannan rayuwar ba yadda za a yi ta tafi sai yadda Allah ya shirya in ka bi hanya kaza kaza zai faru in ka bi hanya kaza kaza zai faru farko awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani wallahi duk abin da kasashen turawa suke ciki malamai suka ce suna lalame ne a cikin duhu musulmai kuma suna kwance cikin rana karkashin rana ga haske amma kuma suna bacci eh abinda turawa ke nema din yana hannunka ba duk abinda turawa suke so yana hannunka Allah ya baka rayuwar su ba ta da karkofa abin kasashen duk kasa da arna da kafirai da kasashen turai duk me suke bukata me yake gaban su duniya su yi mai jin daɗi jin daɗi ko mene jin daɗi da waman mai kwanciyar hankali menene da duk abin da za ka faɗa ka faɗa Allah ya kawo wannan ya danka maka a hannunka wai zai nuna mana ina za a same shi a cikin alkur'ani itminanul qulub kenan man amila salihan minkum min zakarin وهو فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا ككرت الدم لمن تفسير حياة الطيبة مسكتي من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى معنى أيكي نقل شرط نبي وهو مؤمن kisa duk abin da turawa za su yi tun da babu imani wallahi ba ba shi da amfani duniya wa qadimna ila ma amilu min amal fa ja'alnahu haba'an mansura wannan Allah ya danka maka a hannu saura ka yi aiki da abin da Allah ya faɗa maka sai ka rufe idonka ko ka take ka je kana neman kana neman wajen waɗanda ba su da shi akwai wanda kai ka kasara babu wanda kai kasara shi yasa duk abin da za ka yi ya taba imaninka ya zama kasara duk abin da za ka haƙura da shi imanin ka fita lafiya kai ka cire ba wannan ayar ce yau muka taba karanta waye bai karanta ta ba tun yana islamiyya waye bai karanta ta ba duk sa'an da ka karanta alkurani kafin ka sauke sai ka karanta wannan gobe ka sake dawa kana karantawa amma ka taba tsayawa ka yi tunani man amila salihan minkum min zakarin aw unsa ko namiji ko mace wa huwa mu'minun sharadi na biyu kenan ma'ana sharadin jin daɗin rayuwar duniya sai an hada imani da aiki na gari saboda mai cewa Allah ya fala nuhiyannahu fala nuhiyannahu bi nuna tawkid sakhila hayatan tayyiba sannan kuma yace wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ina bature zai ga wayan zai san wannan duk abin da zai babu imani a ciki to kai kuma ga imanin Allah ya baka malamin lahalar ya ce tashiyu imani duk aka ja hankalinka to duk sa'an da kai aiki na gari kana da imani kai ne Allah zai ba jin daɗin rayuwa ka karanta duk malaman tafsiri ibnu abbas ne abdullahi da mas'ud ne qatada ibnu da amas suddusi ne duk waɗannan su wane ne da wane ne duk har ka gangaro su ibnu jarir tabari ibnu kasir manya manyan malaman tafsiri me suka ce maka fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna sannan kuma kullun kana karantawa ai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr waye rantsuwa innal insana lafi khusrin tabbas dahir lallai babu ko shakka ba tantama ba ba tambaba innal insana an adam mutum tura ba mutane ba ne? lafi khusrin yana cikin mai? yana cikin hasara mana duk abin da ake duniyan nan hasara ce sai mai illallazi na amanu wa amiru salihati wata wasau wata wasau wata wasau shi su ne kadai Allah ya fitar da su cikin wannan hasarar da Allah ya tabbatar da rantsuwa wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw wa tawasaw bis sabr duk waɗannan suna hannunmu to amma sai aka zo aka kama ka aka je aka koya maka bature ya koya maka yaren sa boko kenan duk wanda ya boko yayi girma ciki in yana siyasa siyasarsa ta boko ce yana kasuwanci kasuwanci shi na boko ne yana rayuwa duk tsarin rayuwarsa akan tsarin rayuwar bature yake tafiya duk ɗin akwai kuɗin da akwai ɗin siyasar da bai tara kuɗi ba an yi siyasa an yi mulki an yi kasuwanci an tara kuɗi wa yake cikin kwanciyar hankali da kuɗi da mulki ba su ke sa kwanciyar hankali ba fa kasashen turai akwai kasar da ta fi kowa mutanen kasar sun fi kowa albashi sun fi kowa jin daɗin abubuwa na more rayuwa sun fi kowa duniya amma kuma aka yi lissafi sun fi kowa kisa rataye wannan ya ji rataye kashi wannan ya kashe kashi wannan ya kaza wannan ya kaza wannan ya kaza me ya haifar da wannan kowa ya fada abin da zai fada me ya haifar da wannan rashin kwanciyar hankali rashin imani rashin menene na mai to me ya hana kwanciyar hankalin duk abin da kake so ka samu me ya hana kwanciyar hankalin eh akwai abin da aka rasa cikin zuciyar duk abin da ranka ke so ka ci an ci nama gasasshen nama soyayye da faffe na mushe na dabbobi na duk abin da suke so an ci an yi fasikanci an yi duk abin da ake so na fasikanci an yi wai don a samu mai duk abin da ake don a samu mai kwanciyar hankali an yi technology duk abin da aka yi an yi to sai suna ji har yanzu akwai wani abu da mun kasa fahimtar shi a cikin rayuwar to shi gaban su na faduwa shi ce bare je kashe kansa ya huta wannan rayuwar mun rasa kanta duk abin da muke so mu yi mun samu kuma har yanzu akwai wani abin da muka rasa kan shi ya yake an fahimta 1957-8 zuwa 65 suna zuwa daga turai su shigo kasashen ghana har lagos suna zuwa ana ce masu hippies turawa ne za a gansu suna tafiya birin gisa in ba ga shuma ba gyara kuma yana tafiya da tufa kamar mahaukaci suna tafiya wai sun yaji da rayuwar ba ta da daɗi duk abin da kake son kai kayi kuma hajjar zuwa ko wani abu da ke damun ka a cikin ranka ka rasa shi menene ba su san shi ba balle su magance shi ba sai ka san abu ka magance shi ba to ba su san shi ba balle su magance shi to rayuwar ba ta da amfani wannan yaje kashe kansa wannan yaje yana tafiya suna tafiya mun gansu mu mun gansu da idanun mu suna tafiya kamar mahaukata kai ga gashi ba ba gyar ba taji gashi ba ba wanka ba komai ne faru wannan rayuwar mun kasa fahimtar ta shi yasa mun yaji mun yi fushi da ita tare da cewa ba abin da ba su yi ba duk abin da kake son ka ci ba wanda zai ce ma haza halalun wa haza haramun duk abin da mutum ke so yi yake shahawar jismaniya kenan a shahawar haiwaniya kuma jima'i duk abin da yake son yayi yayi ba mai ce masa wannan ba haka bane ba abin da yake son ya saka abin da yake so ta ba abin da ba su yi ba amma har yanzu in ya kwanta sai kasa bacci zuciyarsa yana gaban shi na faduwa akwai wani abin da muka rasa a cikin rayuwar nan duk abin da muke so mu yi mun gama wannan abin da suka rasa kakanka ta san shi kakanka ya san shi uwanka ta san shi kowa ya san shi tsohuwa ta tashi walhaba ta ba alwala za ta yi ta je ta yi sallah walhaba ta daga hannu ta roki Allah sai ta je hankalin ta kwance wallahi ta fi baturan ko ina samun kwanciyar hankali ko bihi ba ta sani ba ba haka bane ba to tarbiyya ce muka kasa samun ta yaya ya kamata ta zo mana in ba ga Allah madaukakin sarki ce mana amila salihan minkum min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun waye yake ba da rayuwa mai dadi Allah ya rantsuwa ce fala nuhiyannahu hayatan tayyibatan min zakarin aw unsa mana amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أي آه. a'a walau jannahum bi ahsana ma kanu yafa'alun a'a la la la gashi nan an kawo an gama halaran ma ya kwanta maka Allah yake fada kuma da rantsuwa da taukidi ko da imamin ungonku ya fada magana ya rantsuwa za ka rike ta da muhimmanci to daga yau za mu fara ɗorawa kan yadda muka saba a cikin tarbiyya ko za ka yi ta tunane ko aiki na gari da imani za a kuma za ka tuna kuma malam mai lahalari ya ja hankalinka tasihu imani ya sa muka ce wannan hali da muke ciki ba laru ba dole bane mu muka suka kanmu a ciki ba haka bane ba yanzu ka zama dan siyasa ba fito na fito za ka yi mutane a musulmi ne kai aka haife ka kasan musulmai kai musulmi ne ka tashi sunan ka wane da wane sai ka zama shugaban kasa shi ka zama gwamna shi ka zama chairman shi ka zama menene shi kenan sai ka tubure ka zama bature tsarin na tafiya kai kuma a cikin zuciyarka tsakaninka da Allah Allah yana ganin ga abin da kake nufi ga abin da kake yi tsakaninka da Allah ba za ka gyara abin a cikin zuciyarka ba in ka gyara a cikin zuciyarka ba za ka gyara a gidanka ba in ka gyara a gidanka ba za ka gyara a cikin unguwanku ba ba zai gyaru ba har ka zo ka shikenan sai kuma ya zo ya gyaru in ba haka ba wannan rayuwar haka za ta tafi ba har ai tashin alkiyama rana ɗaya sai ka ji wani suka fi sur fasa'i kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha'a rabbu saboda su turawa abinda suke so yana hannunka kai kuma ka take shi ka sheka ka je kana nema kana nema wajen su ya za a yi kenan rayuwa ta shiga cikin duhu kenan abinda suke so jin daɗi kai yana hannunka Allah ya baka ya nuna maka kai ka take baka sani ba ka sheka da gudu ka je kana neman kana nema wajen su suka da ofar talib wal matlub kenan kai da su duk kun zama a cikin rudu kenan to shi yasa duniyar nan ba za ta taba samun seti ba sai al'amura sun dawo hannun musulmai saboda jagoranci a hannun musulmi shine zai sa a zauna lafiya a tausaya a ba kowa haƙƙinsa an fahimta saboda tarbiyya ce nabawiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimci darasin yau za a fara me sharaɗin jin daɗin rayuwa aiki nagari da imani waye faɗa haka da kuma rantsuwa ko Allah mayaudari ne makaryaci ne azzalimi ne mai saba alkawari ne to me yasa muke wasa da wannan bakin mu eh sarrai kenan ba ma sarrai bane ba ba sarrai bane ba sun zuciya bane ba, ba. ba mu san da shi mane ba ba mu san da shi mane ba ga ayan ba yanzu ba karanta ba waye shi kan cikin shi waye bai ji kowa ya karanta ayan nan yana islamiya amma ga shi yanzu kuma ayan ta zama wani sabon sabon abu ba haka bane ba to shi yasa duk abin da bature ke ciki ka karanta suratul ankabut bani wala tujadilu suratul ankabut za ka ga mamakin Allah duk abin da ake ciki ɗin nan fa ba abin da ya fi ƙarfin Allah da wayewansu da ci gaba da technology da menene da menene duk in Allah zo rana dai sai ya murkushe su abin da suka tara ɗin ma babu shi ba alaman shi banda Allah ya ke yin wannan to amma kai tun da suna da technology sai kana ganin shi kenan sun fi ƙarfin Allah ma sun fi karfin komai inda suka kai din nan ya za a kuma a ce Allah zai kama su to ko in ka kai nan fa ka tabbatar da imanin ka ya samu mai na kasu kenan fa an ba zan su ba shi wata rana mu zo ba shi wata rana mu zo makaranta me ina take ji abin da ya ce ku ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تهزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك دشك أنت نسكي إنم لا مصير دكي دقيالنك دكا سيدي ما تكا كانت من الغامرين من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء زامس أو كمسود tsawa da tarnatsa mu halakar da su mina sama'i bima kanu yafsukuna bima kanu yafsukuna haka duk wanda ya fasikanci haka Allah zai yi da shi eh bima kanu yafsukuna saboda me fasikancin da suka yi shine wani ya fasikanci Allah ya halaka shi wani ya fasikanci Allah ya dauka shi ولقد تركناها تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون سيتي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين سيما يفعلوا فكذبوه ده سكا قرية تاشي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين رجفة نهي رجفة ما معنى رجفة ترنطة tsawa girgiza Allah ya nuna musu iyakacinsu sa'ad sai Allah ce wa'adan da adawa wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim kun gani ai duk abin da suka yi azara da suka yi su zaraje shi waye wanda suka yi din kun gani Allah ya da su wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu wa kanu mustabsirina mahallu shahid kenan ma ma'ana wa kanu mustabsirina suna da me suna da basira suna da technology suna da ci gaba suna da komai da sciences suna da komai wa kanu mustabsirina sa'annan sai aka ce wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqina ba su tsere mana ba duk abin da suka yi muna kallon su lokacin da muke nema kamo su za mu yi mu halakar da su sai Allah ce fa kullan fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiban kaman suwa kenan wa minhum man akhadathu as-sayha kaman suwa kenan wa minhum man qasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ba alkur'ani bane ba wannan ba akwai wanda ba shi da alkur'ani a gidansa akwai wanda ba ya karantawa to wani yana karanta ne a gurguje zuciyar ma ba shi tare da alkur'ani ba yadda za a yi ka fahimta masalul lazina takhazu min dunillahi awliya'a كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لويت العنكبوت لو كانوا يعلمون سي الله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين سأنا سأكتي أتل ما أوحي إليك من الكتاب أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة صلى الدكاكك وصاد إتكرينا دئتا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم sannan yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya asan akwai wanda ba shi da alkurani a gidan shi a ɗakin sa to amma ba ba mai da hankali ba la'akari ba lura da abin da ake karantawa wallahi shi ya haifa mana duk wayannan wahalhalu amma ba wai lallai bane ba قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعيد سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت يا تنبيش كالوليني قدابيو نا الكما مي بمبنتي سكانينسو فقال له سعد ayyatuhuma afdalu wanne ne yafi qala albayda'u sai ce albayda'u din shine yafi fanahahu an zalika wa qala sa'ad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yus'alu an ishtira'i tamri bi rutab yace a a kada kai wannan cinikin tunda babu daidaito tsakaninsu sai dai a yi abin da za a yi mai manzon Allah ya fada in babu daidaito tsakaninsu ka sayar da ka karbi kuɗinka ka saya wanda kake so da kuɗi to kaga kan fita cikin riba kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye manzon yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tambayan dabino da sabon dabino yace duk daidai suke yace sabon dabino in ya bushe zai ragu a yan kusur rutab iza yabis faƙalu na'am sai suka ce e fanaha an zalika sai manzo Allah ce to kada a yi cinikinsu daidai wa daida sai dai lokacin alkharas lokacin wanda muka karatun da muka yi wancan sati an fahimta ga shi na da dabino amma ga sabon dabino ya fito ba da ya za a yi to sai a yi kirdado a yi kiyasi wannan dabino da zan baka sa'i biyu sabin nonon dabino nonon guda nawa ne in ya bushe zai bada wannan to in wanda suka kware cikin suka yi kiyasi suka fada za a aiki da shi an fahimta fanaha an zalika faqala malikun kullu ratbin yabisin min nau'ihi haramun duk abin da yake da ya busashi da sabo in za a yi ciniki da cinikinsu ba zai daidai ba saboda in ka ba da busasshen ka karbi sabon sabon ya bushe watakila ya baka rabi to kaga an samu garar an samu cuta kenan ba samu daidaito ba an fahimta babu ma a fil muzabanati wal muhaqala babin da yazo na cinikin muzabana da muhaqala za mu kyale imam malik da kanshi ya fassara mana mecece muzabana mecece muhaqala قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة إتي منذ الله هنا إتي مزابنة والمزابنة شين إتي والمزابنة أبن أكي تي مزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا بيع الثمر بالتمر كيلا ka kawo dabino busasshen dabino ka ce ga awon shi adadin shi ‘ya'yan itace kuma za a karba amma ba a san adadinsu ba ba za a samu daidaito ba a ciki sai dai in an san wannan adadin shi a san wannan adadin shi amma wannan an auna ki an auna sa'i ɗaya ne ko ko bokiti ɗaya ne ko roba ɗaya amma wannan ba a san adadin shi ba ya za a yi wannan ciniki abin da ya faɗa kenan ko wa bai'ul karmi bizabibi kailan a kawo azabib busasshen unabi in aka ce busasshen unabi in sa'i ne za a auna a sani in nauyin shi ne za a sani in adadi ne za a iya sani to amma nonon dabi nonon inabi din da ke kan bishiya ya za a yi a san abin da zai daidai da wannan to kaga ba a samu daidaito ba kenan an samu za a shiga zalunci ne riba za ta shiga ciki kenan abin da ake nufi kenan قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي حمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة إيش منظور الله يا هنا أيش نكي مزابنة لمحاقلة والمزابنة في أبن أكي المزابنة اشتراء الثمر بالتمر ai musayan ‘ya'yan da ke kan bishiya da bitamri da dabinon da yake busasshe gashi kasa an san sa'i nawa ne ko kwano nawa ne fi ru'usin nahli wal muhaqalatu kira'ul ardi bil hinta muhaqala kuma a ba da hayar gona a karbi hinta alkama قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة سيتي والمزابنة اشتراء التمر بالثمر أي مسايا دبين ودبين دكي كم بشيا والمحاقلة ishtira'u zar'i bil himta ya sai amfanin gona da alhinta alkaba wanda yake sananne ne wastikra'ul ardi bil hinta da kuma ba da hayar gona a karbi a alkama qala ibn shihab fas'altu sa'id ibn al-musayyib an istikra'il ardi bil zahabi wal warq sai nace masa'id ibn al-musayyib to in zan ba da gona haya in karbi kudi fa فقال لا بأس بذلك يتي باب ليش قال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مالك إمام دار الهجرة يتي لا ما تنفر كون كراتو منشي للتافي كيزوا قال مالك قال مالك سيأتى أما تنفر كو أي منفري قال قال إمام مالك إمام دار الهجرة كيرنكو لا يفتى ومالك في المدينة duk darajarsa sai da muka faɗa yanzu a gurguje ake tafiya shi ce kala malikun kala malikun in ba haka ba ai ba mu da ba mu isa mu ce kala malikun Muhammad Nuru Saif yana wani babban malami ya zama dakta yanzu lokacin da zai PhD kan Imam Malik sai uban Sheikh Nuru Saif ya ce masa kaga in za ka je ka rubuta littafinka ka zo kala maliku kala maliku kar littafinka ya shigo gidana duk sa'an da za a kira sunan imamu malik sai an nuna darajar imamu malik sai an nuna imamu malik imamu darul hijira radiyallahu anhu a daraja shi a karrama shi don wanda duk ya san mawata duk wanda ya san darajar ilimi ya san darajar imamu malik an fahimta قال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة منذ الله يهنا مزابنة والمحاقلة والمزابنة نهى عن المزابنة وتفسير المزابنة يتي فسرا أبن أكي تبع المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يلم كيله ولا وزنه ولا عدده duk abin da yake aljizaf abin da yake tarin abinci ne kaje kasuwan dawano za ka gani juzaf an zuba abinci haka ba za ka yi sanin adadin shi ba na kirgawa ne ba za ka yi sanin nauyin shi ba na ɗorawa ne ba za ka yi abin nan din shi ba na sa'i ne ba a san abin da ke majhuli gashi nan dai an zuba to ba eh shi ne tarin abinci kenan me nace tarin abinci aka zuba za a ɗauke shi a bayar a karbi wanda aka san adadin shi ko guda nawa ne ko nauyin shi nawa ne ba za a samu daidaito ba dole sai an samu zalunci a ciki la yu'lamu kailuhu wanda ba a san nauyinsa ba awonsa ba wala waznuhu ko nauyinsa wala adaduhu ba a san adadinsa ba guda nawa ne ba ibti abi shay'in musamman min al-kayli aka musanya aka karbi abin da yake an san adadin shi ki nauyin shi nawa ne fadin na guda nawa ne adadinsa guda nawa ne أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل sai imam malik ya kawo misali ya ce kamar mutum ya faɗa ma mutum ya ce ya kun lahu ta'amu al-musabbaru yana da abincin da aka tara shi tarin abinci waje ɗaya allazi la yulam kailuhu min al-hintati aw al-tamri aw ma ashbaha zalika min al-at'ima aw yakunu lirajuli as-sil'atu min al-hinta ko mutum ya zamo yana da kaya hajarsa na alhinta duk nau'o'i ne na alkama awin nawa ko 'ya'yan dabino awul qadbi awul usfur alqadbu wal usfur su ne duk abin da za a yi ko shi a ci shi danye ana ce mishi alqadbu wal usfur haka suka fassara shi ko wani suka ce alqadbu huwa alfisfisa الرطبة وكل نبت اقتضب واكل رطبا وهو قضب وقضبا وزيتونا ونخلا وهدائك قلوبا اليس كذلك او العصفر او الكرسف او دقا او الكتان او القز القز رديء الحرير كذا او ما اشبه ذلك من السلئ ko abin da ya kamanci wannan na hajan kasuwanci لا يؤلم محل الشاهد شيني لا يؤلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده ba a san adadinsa ba ina kirgawa ne kamar lemu kamar mangoro kamar wa'ina ba a san adadi guda nawa bane au nauyinsa na ɗorawa kan skeli ne ba a san nauyinsa ba in na awo ne da sa'i da kwano da menene ba a san adadinsa ba fa yaqulu rajulu li rabbi tilka sil'a sai mutum ya faɗa ma wanda ke da wannan a- a- abubuwan kil sil'ataka hazihi aw murman yakiluha ka auna wannan hajar taka ko ka sa wanda zai auna maka aw zin min zalika ma yuzanu aw udda min zalika ma kana yu'addu ko a kirga guda nawa ne fama na kasa min kai kaza kaza sa'an itasmiyati to imam malik sai ka wani salon abinda in ka karanta sai kai mamaki ya aka yi imam malik ya kawo wannan cikin kasuwanci shi da kansa kuma yace ai ba ciniki bane misali kafin mu zo mu karanta mutum ya je kasuwan da wano ya ce kaga wannan tarin abincin naka mana nuna isa ne na tabbatar ma zai kwano ɗari a auna in ya ka- ya gasa kwano ɗari zan cika maka in ya sama da kwano ɗari zan ɗauka an fahimta ko kuwa ya tashi ya je kasuwa 'yan masu sai da tufa ina kenan kwari ya je kwari kana zaune da shaddodinka da kaya da meye da menene sai zo ce wannan tarin tufar zai dinka riguna goma ko ashirin tsawon rigunan zuwa daidan hularka ko sama da hularka kiyasin da za a yi kenan a auna a gani a yanyanka in bai dinka riguna goma ba abin da ya ragu zan cika maka in ya goma sha ɗaya ko sha biyu ni kuma zan ɗauka ko ya tashi ya je kofar wambai yan takalma masu takalma kirgi fatansa na aje ya kalli fata ya kalli ya ce kaga wannan fatan kirgin daka zai yi takalman mutum ɗari in kayan musu kayanka a auna tsawon takalmi ya kama 43 ko 40 in bi in ya gaza takalmi mutum ɗari zan cika maka abin da ya gaza in kuma ya sama da ɗari zan ɗauka wannan kasuwanci ne imam malik da kanshi ya ce ai wannan yayi kama da caca da kanshi abin da ya faɗa an sawara abubuwan ko za mu zo mu karanta ne muna yaren imam malik sai sai sai an saboda shi zamanin shi ne yana kallon wayannan abubuwan aka yi to kai kuma yanzu wayannan abubuwan sai dai ka ji su waiwai kenan eh wannan da me ya kama kenan mutum ya zai ce kai wannan tarin abincin naka zai kwano ɗari mai abincin mai san adadin kwanon ba ni na baka tabbas zai kwano 100 in kana so a auna abin da ya ragu na kwano 100 zan cika maka ka biyu ni ba shi ke in kuma ka auna ya samar kwano 100 duk abin da ya rawa ne zan dauka kai mai riguna shaddodi da yaduka da menene wannan bandir na yadi dinka na baka tabbas zai dinka rigunan mutum goma tsawon rigan daga kasa zuwa har daidan hular mutum ko sama da hular mutum a auna a gani mita nawa kenan shi kenan a yanka a ɗinka riguna goma in ya kasa da riguna goma zan cika in kuma ya sama da riguna goma abin da ya sama nawa ne zan ɗauka an fahimci wannan ka- abin- ko ko ya je wajen masu- masu yanka takalma wannan kirgin wannan fatar da ka gani fatun da ka gani ɗin nan za su yi takalmi mutum ɗari takalmi aka ce takalmi guda biyu kenan guda ɗaya ba zai zama takalmi ba don ba za a tafiyar aka ce takalmi zauji kenan guda biyu kenan to zai na mutum ɗari na baka tabbas haka ɗin a yanka a ɗinka takalman in ya gaza da ɗari in ya gaza ɗari ko saba'in aka samu zan biya zan cika talatin ɗin in kuma aka yi aka samu sama da ɗari ɗari da goma ko ɗari da ashirin abin da ya ƙara ɗaya sama da ɗari ɗin nawa ne ni zan ɗauka da mai wannan ya kama caca kenan ko Eh. to ma- misalan da imam malik ya kawo kenan wa kana in kai kaza kaza sa'an li tasmiyati yusammi zai sa'i kaza sai ba da adadi lamma yace sa'i 100 ko 50 ko 70 auzin kaza wa kaza ritlan ko wannan abin naka ka auna nauyin shi na baka tabbas zai kai ritl guda kaza au adada kaza wa kaza ko ko wannan mangoron naka ko lemun duk yawan su za su bada guda adadi kaza au naka gani in ya kasa da haka zan biya in ya sama da haka zan dauka fa ma na kasa min zalika fa alayya gurmuhu lak wa ma hatta wa fika tilka tasmiya فما زاد على تلك التسمية فهو لي أبن دي سما ده هكا نيزان دوكا أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا إمام مالك da kanshi ce ai wannan ba ciniki bane to ya aka kawo misali da shi to ya gani ne ke da ku walakinahu al-mukhatara yace ai kasada kenan wal gharar da gharari wal qimar ina ma nan qimar caca yadkhulu hadha لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه ba abin da ya saya ya zo ne ya nuna gwaninta ko bajinta ya kalli abu ya ce zai yi kaza in bai ba zan cika in yi sama zan dauka to ta take na ai walakin nahu damina lahu ma sumiya min zalika alkayl aw alwazn aw aladad ala an yakuna lahu ma zada ala zalika fa inna qasat tilka alsil'a أن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة طيبة بها نفسه إمام مالك ده كان شاتي وانا عيبا تنكي بني با كاسوان بني با فهذا يشبه القمار يتي وانا ياي كما ده شاتا بل هو القمار بعينه وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك القمار وانا القمار يدخله zai yadkhulu fi nahy ya zama haramun kenan qala malik imam malik sai ci gaba da bada misalin abubuwan da muka karanta dazu muka faɗa dazu wa min zalika an yaqula ar-rajulu lir-rajuli lahu thawb mutum ya je kasuwan yan tufa ka riguna yan tufa azmanu laka min thawbika hadha kaza wa kaza ziharata qalansuwa ina baka tabbas wannan yankunan naka wannan yanki naka wannan yadudduka naka za su yi riguna guda goma tsawon rigunan ziharatul kalansuwa ka auna daga kasa har zuwa hula tsawon hula kalansuwa hula ba ita ce sama da komai ba in kana so maka kara tsawon da ya baka mita nawa ya baka a yanka yaduddukan haka nan zai ba da riguna guda goma a yanka in ya ba da riguna guda takwas zan cika guda biyu in ya ba da riguna goma sha biyu zan ɗauki guda biyu قدر كل زهارة كذا وكذا لشيء يسميه مثال كون الزهارة زهارة الشيء فوق الشيء صمد أبن ديكي كرشي فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي هذا عين القمار كينكو كوك ومثال إمام مالك يتي أو أن يقول الرجل للرجل كومة يزيتي أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا na lamunce wannan yankunan naka za su yi riguna kaza guda ashirin za su yi riguna guda ashirin zar'u kulli kamisin kaza wa kaza tsawon kowace riga tsawon kaza da kaza fama na kasa min zalika fa alayya gurmuhu wa ma zara ala zalika fali in ya in aka auna aka dinka bai kai riguna ashirin ba abin da ya raguni zan cika in aka dinka aka auna aka dinka aka ga ya wuce riguna ashirin abin da ya sama da ashirin ni zan dauka au an ya kula rajuli lirajuli lahul julud ko mutum ya je kasuwan ya je wajen masu masu gyaran takalma min juludil bakara wal ibili kirgi fatun rakumi ko na sa ya kalle su sai ya ce uqatti ujuludaka iqta juluka hadhihi ni'alan wannan fatun naka ka yanka su takalma ka auna su takalma imamun yurihi iyahu على إمام يريه إياه على مثال الإمام يقتدى به أليس كذلك توغا سوان دنباكا ككي الساسوك أو ناس دباكي لا فما نقص من مئة زوج فعلي غرمه زي تاكلم دلي tsawon takalmi kowane takalmi tsawon shi kaza in aka gama bai kai ɗari ba abin da ya ragu ni zan cika a ajihuna in aka yi kuma ya yi sama da ɗari abin da ya karu a kan ɗari nawa ne wa ma za da fahwali min ma zamintu laka saboda abinda na lamunce na ba da tabbas haka zai yi wa min ma yushbihu zalika an yakula rajul lil rajul inda habbul bani yace yana cikin abin da ya kama da wannan ka je ka samu mutum inda habbul bani alban bishiya wata bishiya ce da take cire take cire ƴaƴan ana matsayawa a cire mai a ciki kamar ka je ka ce masu gyada wannan gyadan wannan gyadan taka an matse ta za ta ba da mai adadin shi kaza a je a yi in ya gaza zan cika in ya yi sama zan ɗauka a usur habbaka haza fama na kasa min kaza ritlan fa alayya an utikahu wa ma zada fa huwa li an fahimta imam malik ya ce fa hadha kulluhu wa ma ashbahahu min al ashya'i wa'annan duk abin da ya kama da su aw dara'ahu min al muzabanati ko yayi kama da shi na muzabana allati la tasluhu wa la tajuzu baya halatta وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبت هكا إن متن يجي ينا دا غنيا الخبت ganye ne da kan bishiyan aka girgiza shi ya fado ko aka roki abu aka buga sai ya fado yana da shi awin nawa ko ƴaƴan dabino awul kursuf ko auduga awul kattan ko kattani awul qadab awul usfur abta'u minka hadha al khabat bi kaza wa kaza sa'an min khabatin yukhbatu bi misli khabati wannan ganyayen da kake da su zan saye su da mikidarin kaza ni ma ina da wanda za a bubbuga yanzu sauko ni ma in sayar maka aw hadha an-nawa bi kaza wa kaza sa'an min nawa mislihi min al-usfuri wal kursuf wal katan wal qadb مثل ذلك وهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة يتي وأن دك بأسام ديديتو بأتكي akwai riba a ciki kenan ko? imamu malik ke magana fa imamu malik ke magana baya wasa in ba gani ya ba zai kawo a cikin muwatsa kaga sai kawo magana ɗaya na maimaita ta so biyu so uku shi yasa wannan muwatsa da kake gani sai ka shirya imamu shafi'i lokacin da yake so ya je makka ya je madina ya je karatu wajen imamu malik sai da ya bi ta kan wanda ya san imamu malik ya ba shi takarda yana neman mishi alfarma imamu malik ka yi hakuri ka yadda wannan ya zama almajirinka ka yadda ya zo ya zauna cikin wurin karatu ka ji karatu imamu shafi shi kuma allah ba shi kaifin hankali in yana karanta shafi sai rufe shafi in ba ka ba suka in ya kalli su bishe su haɗe da ya karanta abu ya haddace shi kenan sai ya zauna kowa kwana 40 ne ko kwana 30 ne ya karanta muwatta ya haddace duka to imam malik da ya zo ya zauna wurin malik ya ce ka shaurare shi wanda ya aiko wanda ya san shi wanda ya san imam malik kuma ya isa ya ma imam malik magana in baka wannan maganganun ba za su bi aka ce ka yadda wannan ya zamo almajirinka ma'ana ka zamo almajirin imam malik fa shi ka isa imam shafi bai isa ya je zauna halka imam malik ya zo ya zama almajiri ba a'a sai da aka yi masa hanya da ya zo shi imam malik ya same shi ya ce to ka karanta ya ce ka shaurare shi karanta muwatta shi ga shi ya karanta ya haddace muwatta ya ce littafin tara shi cikin shekaru talatin wani ya zo ya haddace shi ba za ku fahimci abin da ke ciki ba ya ce shekara talatin yana tara muwatta shekara talatin yana tara muwatsa za shi nan ya karanta za shi wajen wanda ya karanta za shi wajen wanda ya karanta ilimi ai ba muwatsa ya je karanta ba ilimi ya je ya yi shi ne ya zo ya hada su ya tattara su shi zaman sunan shi mai muwatsa an fahimta اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم